أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأسرة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإمداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الشيخ من زمان هذا المحضر والقاصد من درس تأثير نجد الخير هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina yi wa kai na barka da baki ɗaya masu saurari da wannan dacewa da Allah ya samu kai mun zo mun zamna ne don mutuna ni'imar Allah wanda Allah ya yi mana yi ma wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shine bayyanan hukunci mai girma babban waliyin Allah shugaban waliyan Allah ولم شديان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنا به آمين wannan ba karamar baiwa ce Allah ya wa mana ba da Allah ya ba mu ikon zama idan mu tuna wannan ni'ima mai girma za mu haka ya kamata a ce ana yi kuma Allah kaɗai ya san abubuwan da suke sauka irin wurare yadda ake ambatan bayan Allah salihan bayan Allah kaɗai za mu da ke suka na rahama da albarka kuma muna buƙatuwa da farko zuwa sanin tarihin maulan shehu zanyar da ta ta'ala kamar yadda muke buƙatuwa zuwa sauraron ambatansa kawai saboda soyayya da muke masa muna kaunar wannan sauraron ambatar da shi zai kara mana kauna abin da muke nema ko lokaci in aka ce za a wannan wallon mai shehu tijani da zallahu ta'ala ne muna tunatarwa ne wannan mawulidi muke a wannan rana ta sha uku ga watan safa ta hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ranar da aka yi maulan bishop jami'ar lataranu a lalle tarihi ya gada sai a ce a kaza wato wasu ce ran kaza ka yi wa wasu ce shi wani tarihi a kowane suke cewa a sha takwas ga wannan wanda ne ya safa wani suka ce sha bakwai to in wannan tarihi ya gaji haka hatta ga aiwuwar shugaba sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin tarihi wani suka ce sha bakwai ne wani suka ce ko bakwai da wata rabiul awwal wani suka ce abin da ba haka wani suka ce sha biyu to sha biyu shi ne ya shahara shi aka rinjayar shi ma haka nan nan wajen mushin da yake da Allah da al'amma wanda wajen mushin islam wata hatta na wata ibrahim ya sarrafa Allah da al'amma ya tabbatar sun gayatul amani في سيرة الشيخ الجامع رضي الله عنه في سيرة سيرة الشيخ الجامع رضي الله عنه نشر سعيد كمانجا abin da ya ce kenan shehu islam ya tabbatar masa ta wata wasiƙa da suka samu daga shehu haruna kuma radiyallahu ta'ala to a wannan rana irin wannan rana aka yi wa zama shehu radiyallahu ta'ala anhu ran alhamis sha uku ga watan safar hijira tana da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin a wani gari da ake ce mai ainu mazi a ƙasar algeria haka ya zo tsakankanin ma'aifansa masu girma muhammadu sunan baban shi amana ta bin fatah maimako a ce muhammadu yake muhammadu yawa dan muhtar har ya zuwa duk inda nasabar shi take dangancewa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta wurin sayyidina Hassan dan Aliyu bin Abi Talib ta wurin Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anhu jami'a a mahaifansa sun mai tarbiyya ta gari tun yana karami irin yadda ya dace amma kowane yaro an sa shi makaranta ya yi karatu Allah ya ba shi baiwa mai yawa in yana da shekara bakwai ba ya haɗa haddan alƙur'ani kyakkyawan haddan na alƙur'ani ya yi karatu a wajen malaminsa da ake sunan shi muhammadu hamdu wannan shi ko ba fitaccen matasa alƙur'ani shi ma yi karatu a wajen fitaccen matasa alƙur'ani da ake ce mai isa buɗu kaza shi wannan sai ji zafi su kaza shi ko ya shahara a wannan yanki nasu da wani saka da baiwa kala kala shi ne wanda ya taba mawarki ya ga rubin da zai Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta ma Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani daga bakara zuwa nasu da riwayan warshi annabi wannan riwayan wanda take yawanci cikin magana ita muke karantawa ta warshi wannan mancan ya yawancin daman anan magrib ka ɗauka wato libya maroko algeria burtaniya da duk abin da yake kuma nan kasashen bakaki wanda suke su ma nan wajen duka ana duk yawanci yawan kira a ce ka yadda da wajen sunan da wanshi ake karatu shi ya sanya wani suke ganin kamar mu ɗan ɗariƙa mana ko karatu ko wanda waziban mu wani suke ganin ko muna ta asubanci ne ko muna ganin in ba warshin ba wani kira ba haka wani a'a dan saboda shakar karatu ya gada ko bangare da abin da suka yi karfi to wannan bangaren riwayar wacce ne suka yi karfi da jaribi akwai ta kalu duka su daga nafi ne to wannan ma yake kawo kuma wasu dan ne kira ta hafs ko dukkan su sun ganta daga mazan da su wannan kirawo riwayar da su ke cewa kirawo dukkan guda bakwai har ma goma nan duka da kira'atul ashir duka sun inganta daga manzan da su da su kuma da yanzu da su wannan da shi wannan duka jahilci amma in ana wani da aka ce za a kamu karatu da yana wasifa ta a haɗa wannan ta to yana da kyau a ce da kira a ɗaya ake karantawa jina suke gani dukkan zamani da washi ne ake karantawa ta cewa sun sun jahilci abin yanzu sun tsara kurawa da wanda irin namu wanda kowa wasu kuma suka ji an zo karantawa suna da ma suna ja kuma su ci gaba suka shiga wasu lafiya za su mata ganin ja ba zan shi bai tsaya ga wannan wannan wani kare ba shekara ba kai tana kamun shekara ba kai shekara ba ya hada har da har ba a yanzu da wani da wani ilimi kamar yadda aka saba da wani tun daga aka bai har zuwa mutasar ya da fito da sauran ilimoma a mahaifansa bai wuce shekara sha shida wani ɗan shekara sha shida wata annoba ta zo a wajensu ta gama da su a rana sayyidi muhammad da mahaifiyar shi sai da aisha suka yi fati a rana guda aka musu ta'aziyya aka musu za allah jaddada musu rahama wannan kamun wannan mafatin da kaɗan yana balaga wani shauki ya fi na hannu da suka mai arni irin kamar yadda ya kamata yadda ya dace inda hali yi bada suka mai arni tun wannan shekaru an bayan mafatin su kaɗan sai shi ma'abucin himma ne makaukaki abin da yake nema mai girma ne su su ko masu malama suna cewa wai za ka na cin nufusu kibaya wannan mutalabi ne ke wani wani sha'i ne mai kyau ina cewa wai za ka na cin nufusu kibaya ta'ibat fi muradi hal ajsam in duka da suka kasance masu girma ne cikin mutum da kasance mai ma'abucin himma ce makaukakiya to shi kunkuna kai zikunkuna waɗanda suke kumshe da waɗannan zukatan masu girma sun gane kai saboda za su gajiya ma'abucin yamma zai ga zai gajiyar da jikin shi saboda ruhin shi to haka zai kasance bayan mu fata mai fata yace to gaskiya shi abin da ke nema yana da kuma kuma an da mace ke kamata a ce ana bayar da shi yanzu abubuwan da ya fuskanta suna girman gaske saboda haka sai ya ruwa mata ya sallame ta ya mata kyakkyawan yanki da kyautatawa ya ce almar'atu yuridu risala wa tijani yuridu ibada ita mace tana neman mata sun kai ne za a kwanta a goma shi ne tijani na dala da aure shi ko ibada ke shi bayan ya fuka ilmoma da dama kamun ya kulle shekara 20 zuwa 21 ya zama farfesa a bangaren shanne-shanne na addini da zama addini da fannuka da tarihi ya kasance mai ba da fatawa ana fatawa za a zo a tambaya wani abin da sha kan mutane malama za a zo a nihe shi shi zai warware ya yana ta karantarwa yana yada ilimi da addini kuma bancin ya kai kwarewa a wannan yanki na ilimin wanda aka sani sai a wannan zuciyar tashi ma zuciya kin ma madaukakiya sai ta ɗaukaka zuwa kuma can abin da ya shafi fanni na tasawufi na sufanci shi sufanci ko mun dai ma yana da kyau a ko mun yawancin mu muna jin kalmar ko mun san yawa shi abin mamaki ya kasance cikin gudunmawar mu ba mun kan wanda muke kira mu sufancin sai kan sai mun san inda kalmar ta ruwa ba mu san me ake nufi don da sufanci na a wata ina hangen wani ayoyin alƙur'ani ƙarshen cikin ta'ala za su fassara ma me ake ni abin da ake nema a cikin me ake yi da sufanci yana cewa ka dafa ban ta zakka وذكر اسم ربه فصلى ولزوج من الحياة الدنيا ولا في الخيرات وأن على ذلك الربع كتب لها من تزكى وأن يترك شيء زوجيته وأن يا رب وذكر اسم ربه فصلى إن كترك شيء زوجيته كتاب الهيوم ba hasada ba tseta ba ganin tashi ba duk abubuwan da suke cikin suka ne masu guda sosai na su da ka tsarkake kanka da su to kuma sai mutum ya kama zikiri saboda zikiri ake nuna hadaran Allah ala zikiri da ta faru min kudu zikiri sannan a wanda ka san musalla bancin zikiri akwai an su saboda nakta zikiri ya hada kowa sallah ma zikiri ce to amma an shi a saboda hikima ta ubangiji Allah ya san duk abin da zai faru daga farkon kawun zuwa ƙarshen sa sai yi bayani haka akwai wasu kawai zai kai kawai zai yi zaki da suke kawai ba wani kama da sannan a sha wanda ka rasu halin yi fasalla bancin mutum ya yi zikiri ya yi zikiri kuma yana sallah bari kun ji haka ma ga tsarkake zuciya da kyawun ɗabi'o'i ga ambatan Allah ga sallah sai ce bari kun ji nuna hayatar duniya wal akhirat khayru abqa bari dai yawan yawan mutane abinda suke zaba sun yi zaben duniya ne akan lahira ita ko yace ko wasu suna ta duniya wala akhiratu khairu wabqa ita lahira ita ce ta yi ana gama duniya da lahira duniya ba na wani amma ita lahira ba ta da iyaka wala akhiratu khairu wabqa kuma ita ce wani ita ta yi ita ta yi ita ta yi wajen komai kuma ita ce ta yi wajen zuwa zuwa ne kan kwanaka wannan yana nuna zuwa abin da ake ne zuhu kuma zuhu da duniya shi na har da an ce zuhudu wani su masu daga wani addini ne da suna zuwa ba addini musulunci ba shi zuhudu wani cikin samun manzo Allah suna suna ya zo yana tambayar manzo Allah ta yana mata Allah tabbata ga shi mizani Allah ya so ne mizani mutane su so ne yace ne ka guji duniya sai Allah ya so ka gudun duniya shi ne karka sanya duniya a zuciyarka gudun da dai a mizan ci mizan sha wani mai abin hawa ne ne wani sutura ta ne ne kawai wannan abu sarki na duniya kan da shi ne kawai abubuwan da ka samu dukiya ka kai yawwa ana ana ganka ana wannan yaba mazari da ba ruwanka da kyauta ta mata wani ba wani kana neman dukiya don ka yi amfani da wanda mutunci ya ɗauke da wata dukiya a mahangar da addini shi ne wasila ce ba gaya ba abin ne wanda shi kake cimma burinka ba shi ne kake so ka cimma ba shi ne burin naka ba ka tara dukiya ba musulmi wani shi ba shi tara dukiya shi na duniya ba a wani dukiya ya same ta dan da Allah ya to waɗanda suke neman su ta taskace kuɗi kana ga kai tara dukiya kawai dan saboda cewa mai kuɗi kai kai dukiyar nan kai kawai dan saboda kake kai burin ka na duniya ba wani dan Allah ba wannan ya kasance kana son duniya ne ko shi ko ko da lokacin da ya sanya duniya ga mishi da yake so to yana yana ƙara nisa ne da Allah tabaraka ta'ala to shi wanda yake burin duniya ba wai ana ne kuma wani alzami da kuɗi ba ce sai aka rika wa kuɗi ka kashe ne hannunka ba a'a ka amsa ka ji Allah shi ko ka nema kai ka ji Allah da abin nan haka shi ne ake so shi ne ake cewa a zuhudu hakikanin zuwa mai jibo raushin da zamu shine a zuwa amma shi wallah ka kaura cewa ka guji dole abu da Allah shin ko ne ka sanya gaba kai Allah kake ne Allah kake ne shine zuwa to wannan shine cikin abin da ake nema a cikin sufanci ilimi ne cikin shi ake samun kuma karshe in ka ji Allah a ya musu hadisi man alim man amira bima amila alima awrasahu Allah ilma malami alam wanda ya aiki da abin da Allah ya sanar da shi to Allah zai gada mai sanin abin da bai sani ba sai ka samu wani ilimi wannan kira ilimi na ilimi daga Allah daga halar Allah wanda Allah zai iya sanar da bawa shi ba tare da wani wasila ba irin abin da yadda Allah ya sanar da bawa shi sabir wanda har ya sanar da annabi Musa da aka tambaye shi alaihi salam aka ce cikin banu Isra'ila ci a duniya ne wa akwai da yake ilimin annabi shi ce a sai aka ce ce aka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a akwai ma bawa na sabir a waje kaza shi wannan wa allamna hu na ilma irin wannan ilimin na domin ta wannan hanya ake samun shi ake samun shi ake samun hanya ta ta samun kusanci da Allah ta barba ta'ala to sai zuciyar shi ma'abucin yamman nan ma'abucin yamman nan madadin ya ta himmatu da neman wannan ilimi wannan abin da ake ce masu fanci sai ke neman bayan Allah waliyan inda shi yake bala gurin da wannan zuwa can ya je inda ya je kuma mahimmanci za a sa shi gaban saboda rashin samun wanda ya shi dole ya zama shi ne jagora a wajen misali karbin misali na dai tunis tunis ɗin da ya je akan malama su ke can a wajen shi akan ɗauki ilimi ta aka san da sarkin garin ya samu labari sai ya zo ya sai zan baka zan shugaban ka kai akan malama zan baka limancin juma'a zan baka gida zan ma albashi ga kogin da kuma aka yi aiko da wasi da arusai so yana ganin wannan shi ba wannan bane yake nema Allah wanda ke neman Allah ba wani matsayi ba ba wani abu duniya ke nema ba wani matsayin wani mutane yake gaba kawai da ana ba shi gwamnati aka nemi shakararsa ya yi gaba bai gushe ba ya je wajen wannan bawan Allah ya ji labarin wannan wani na wajen kaza ya je wajen wannan har ya ta kai shi da wajen wani bawa don Allah da ake ne Mahmudul Kurdi a Misra asalin shi mutumin Iraki ne daga Akara ne to amma Misra yake wannan wani shehu Jami'u yana zuwa a wajensa ina so abubuwan ga lokaci kuma ga ina so duk mutuwar abubuwa daidai gwargwaro ne muhimmanci wanda ya kamata duk muridi wanda ke danganta kashi ga shirin yara tanuwa ce da shaharce su to babban abin da na mance shi ne shirin jami'in lalata nan kun tasowa shi ya shahara da wani abu guda daya shi ne istikama tun yana karamin an san shi da yin daidai da kaurace ma rashin shi ba a san shi da yin aiki ba aiki na sha ba sai duk abin da ba daidai ba shi ba sai ya shahara da wannan yaro ne ya taso a cikin yara ya zama ya zama babban da yara ya yaro ne babba sun taso wata mai girma ne ɗabi'o'i aka san shi da bin Allah wannan istiqama istiqama abin da ake nema ga kowa har babban karama ma kullum shi abin da aka zo har karshen lamarin abin da ke nuna ba ka nuna mutane karama ba ka tashi a cikin iska ba bai kai kai a cikin ruwa ba ba ka nuna mutane abin mamaki shi ne babban karama shi ne shi ta a danka daidai cikin ta hanya ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta barin ka a lokacin biyayya din nan take tana tana bin a Allah tabaraka wa ta'ala tana bin umarnin mijinta cikin bin Allah da wanda ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan yara suna girma manya manya suna jin dutsen kanana ta abin da ke daidai a sami kowa wannan shi ne karama a same ka babu wani hankarewa kawai kai ka zane na wani bangaren bangaren karatu ta yi zuwa makaranta amma in ka je gida mahaifin da suka aje ka suka cika gara wani ke ba ta zuwa kusa sun biyo wasu baki to wannan ne kai kenan karatu ka koya koya ma duniya yake da mahaifa an ka bi Allah to abin ake so don farko wani zafi ne bayan Allah da wasu sanar sanar su ne mahaifinka to hakan nan miji mace da mijin da ita ma ba ta yi zuwa makaranta ba amma miji ba daɗi a wurinsa duk kenan dai aka zo ba nan akwai akwai da jin makaranta ba su gina ba nan ma ce wannan ayin da yake wannan ta haihuwa da jiri amma gida ta yi kuwa faɗa riya to wannan ba su yi kama ba mu daidai zuwa cikin lamarin to kuma shi ne na ɗabiyoyin shi ne ake so na gari makaranta karatu na ake so ake ɗoyi a kuɗi koyi da ɗabiyoyin yamma da Allah suna sanin ake shi sake zuwa makaranta to wannan harin da muke na istikama ya zafi wani tun a tasa wani ya shahada da wani in goma ya zo garin misra ya nemi wannan shehi dama akwai don gani yana haɗuwa da wannan shehi muhammadul kurdi wani babban wajen Allah sai ya ce mai suna haɗe da mu shi wannan wajen sai ya ce anta mahabubun inda Allah ya duniya wa hasira kai masoyin Allah ne masoyi ne a wani Allah duniya da lafiya ya yi mamaki shi ne ina da ta to kai kuma ina ta wani sai ce min Allah Allah ne sanar da shi da suka zama shi da wani sanar da ce mai ina cikin sanayi wata rubuta na gani na zo wanda zai na zo yana duk baki ɗaya kuma nuhas nuhas kuma kamar ƙaryan da ake silba kwanan silba ce mai wakil na ko kamar azuma haka yace duka mata jiki na duk yace yace shi ne jiki na duka silba ne sai kace min ni zan mai da mashi dinari sai yana wannan yace wannan abin da kake gaskiya haka kwana sai ka zo da rashin lafiya su to kai me kake nema me ne wanda ne ko sai sai al qutbaniyatul usma qutbaniya mafi girma haka ce kutubi babban matsayi a cikin wani daga kenan a wani to qutbaniya ma hawa ce ce shi ne girma ke ma sai ce ne laka sanu da zai a kai kana da abin da zai yace kana da abin da ya wuce haka da da yawa da abuwa masu yawa haka yi abin da ya yi tare da wannan wali ainihin na wali ya ba shi labarin da abubuwan da wani zasu kasancewa nashi a gaba ya ci gaba ya je wannan shekaran ta dubu daya da dari da tamanin da bakwai ya je ya haji a can maka ya tattara wani bawan allah da ake ce mai ahmad ibn abdullahi ne wannan shi ma wani wajen Allah ne yana cikin karwa a lokacin nan ba mu iya ganin shi sai mutum guda daya wani hadimi ne ke kai kawo abin shi yana zuwa shi da yanki labarin shi ne shi ya so ga mu ya ce to ba dama amma sai dai da murata abin da kake so ka rubuta mani abin da kake so ka ba ni ka ta haka kake yi wannan hadimi sai ce ai wanda nake ne ba wanda nake kawalan zuwa shi ya zo wannan shi ne wanda zai gaje a tarar a tararin baki daya to ba san ba ya kamata san da ka sana wani lokacin sallah yana yi ya so daga baya sai mu sai mu da insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولك لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي